والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ولهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau talata shida ga watan zulhijja hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da biyar ga watan bakwai miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin ainihin littafin tufatul hukam fasulun fi bai'i ta'am wannan fasali zai karantar da mu sai da abinci albai'u li ta'ami bi ta'ami duna tanajuzin min harami idan aka ce ba'am fa dukkan abin da zai iya zama abinci ko ribawi ne ko ba ribawi bane ko wanda zai karbi ajiya ko ba zai karbi ajiya ba ko kayan marmari ko abincin da ake ci dan rayuwa da sauran dukka ne duk abin da aka ce abinci ne to ya shiga karkashin wannan ainihin hukunci din ko nama ne ko biskit ne ko fulawa ne ko menene albai'u li ta'ami bi ta'ami cinikin abinci da abinci tunda dama ya ciniki zaka iya siyan abu ka bada kuɗi zaka iya siyan abu ka bada wani abu daban ba wannan abin da ka siya ba zaka iya siyan abu ka bada irin wannan abin da ka siya ya zama canji duka kuma zai shiga karkashin buyu'a ne a ainihin fiɗiu abin da ka zo siye din idan an baka ba ruwanmu da abin da zaka bayar din ko me zaka bayar sunan abin da kuka yi kun yi ciniki ne ko canjin abinci da abincin kuka yi ko kuma canjin abinci da farin kuɗi ko canjin abinci da wani aiki da za ka mar a maimakon abin da ainihin zai baka duka dai ainihin ya shiga bulu'a to yanzu a nan yana magana akan ainihin cinikin abinci da abinci in dai abin da za ka bashi abinci ne shi ma abin da zai baka abinci ne ko ma menene abincin tana duna tana juzin in dai babu gaggawa ma'ana ba gana ka gana shi ba minal harami yana daga cikin haramun wato riban nasa'i yana shiga dukkan abinci gaba ɗaya in ji abinci da abinci ne dole sai ya biya je in an samu jinkiri a duka biyan kace akwai masara ta da Allah buhu ɗaya wanda ka gani ɗazin nan ka canza min da fulawa ya ce to oke shikenan yanzu an jima ka aiko masaran sai mu baka fulawa kwano kaza kaga kun haɗa ciniki amma ba a samu gaggawa ba haramun ne ko kuma ga masarar da Allah canza min yace a to fulawan sai an jima za a kawo an ka za mu aika ma shi ma haramun ne dole sai gana ka ganawa hannu da hannu shi yasa yace albai'u ni da ami bi dan ka bai bambance ma abincin wani iri ba kawai inda abinci da abinci ne kuma duna tanajizin ba tare da gaggautawa gana ka ganawa ba minal harami yana daga cikin haramun kaga riban nasa'i yana shiga abinci gaba ɗaya kenan to walbai'ul simfi bi simfihi warad mislan bi mislin muktada yadan biyar sannan walbai'ul simfi ciniki iri bi simfi da irinsa ma'ana irin abin da zaka bayar shi zai baka kaman gero da maiwa ko gero da gero ko jar masara da farar masara gashi nan je ainihin jinsin su ɗaya ne abin sai kuka zo za ku canji don wata buƙatar ku ko shinkafa da shinkafa to warat ya zo za ku iya canjin amma fa sai an samu abu biyun nan masalan bi misilin muktazan yadan biyar dole sai an samu daidai da daidai kuma sai an samu hannu da hannu yanzu misali kai kana da shinkafa thailand ka siye ta ka ajiye da dadewa kana ci ta fita a kanka kana son irin shinkafan mu wannan ordinary ta gida shi kuma yana da ta gidan gaskiya shi tsakuwanta ma ya ishe shi yana neman ainihin irin taka kaga yanzu taka kwano ɗaya zai sai tashi kwano uku ma ko ko kwano biyu to amma an je canjin shinkafa da shinkafa ne dole sai daidai da daidai sai hannu da hannu in aka samu ɗaya ya fi ɗaya da ko da ainihin ɗigo ɗaya ne za mu ce bai halatta ba saboda me saboda jinsi da irin jinsi shi ne in ka ga to ai na wun ya fi tsada mu ce ka je mana ba ka san ka zo an ka siyar sai ka sayi mai arha yawa amma dai canjin abinci da abinci irin su daya to dole sai daidai da daidai ba ruwan mu da kyan wannan ba ruwan mu da munin wannan masalan bi misalin muktadan yadan biyar to wal bai'u li qa'ami qabla al qabdi siyar da abinci kafin karba in je abincin na ainihin wanda yake da haƙƙi na miƙawa ne mumtani'un abin hawa abin hanawa ne in ka siya bi halatta ka siyar ba sai ka karba yanzu misali kai dan kasuwa ne ka zo ka sai ainihin abu kilo dubu ba riga an auna an miƙa ma ba sai ka samu wani kwastoman ka ya zo yana bukata ba daman ka siyar mara dole sai an auna an baka ko ka zo guri ka sayi shinkafa kwano ashirin dama kai ma mai siyarwa ne sai ka samu mai siye ba zai ka cewa kwano nawa ne na kun kwano uku da Allah cikin shinkafan da na siya a bashi kwano uku ya wuce ga halatta ba sai an auna an baka ya zama naka sannan ya halatta ka siyar saboda akwai haƙu taufiya a ciki amma idan ya zamo abin juzab ne ka siya misali a tare ne aka zo aka nuna ma kuka yi ciniki ka siya to yanzu kana siya ya zama naka kana da daman ka siyar tun kafin ka kwashe a gurin shine malam yakun an kardi matukar dai in bai zamo na rance ba amma idan na rance ne ko ire-iren rance wannan za ka iya siyarwa yanzu misali ka zo ka rance ku bambance ba akwai bambanci tsakanin siye da rance yanzu misali na zo shago dama mai shagon kwastoma na ne akwai wake ya ce akwai na ce ba ni na karba na duba na ce nawa nawa ne ya ce min naira dubu da ɗari biyu sai na ce to oke ba ni kwano goma kafin a ɗauki albashi to kaga wannan ba rance bane wannan siye ne rance din shine ranta mun wake kwano goma kafin kaya na ya zo umiyar maka wake shine rance ai shine ma'anan kardu ba wai ana nufin ainihin rance na wancan dainu ne ai wancan ya siyar ma bashi ne wannan kuma na rance abin da ka karban shi zaka niyar eh kaman aro to malam yakun an karbi matukan bai zamo na rance ba amma in ranta kai za ka iya siyarwa kafin ka karba ka ce wani da Allah waken nan naka ya sai ya ce a to biya sai ka ce da Allah kan kaya na yazo yana son kaman kwano hamsin sai ya ce oke ka turo mai aunawa a zuwa auna kaga ba auna ba ko ga kwastoman ka yazo yana son kwano goma zaka ce da Allah auna mar kwano goma a cikin waken nan tunda dama rance kai ba sai kai ba yawa ko kuma kyauta aka baka ko sadaka duk zaka iya bayarwa hakanan kuma zaka iya bada wanda ka siya din a maimakon rance da ake binka yanzu misali ka ranci wake kwano ashirin yana binka lokacin biya yayi kai kuma ka zo ka sayi wake kwano ashirin kafin a auna a baka shi wannan wanda yake bin karancin wake kwano 20 zaka ce man sani eh waken ka kwano 20 nan gashi na biya ka zo a auna a baka kaga wannan ma ba siyarwa kai ba duk ya halatta amma ka siya kuma ka siyar ba tare da ka karɓa ba wannan shi aka hana amma in ranta ne ko za ka ba da shi a maimakon rance ne ko kai ma wani za ka ba wa rance duk wannan ya halatta wal jinsu bil jinsi tafadulan muni hay tuqtiyatun waddikarun yajtani to wal jinsu cinikin jinsi bil jinsi da irin jinsin shi ko da nau'i ya saba fa ka san akwai abubuwan ka shiga babin zakka zaka ya ce kaza da kaza da kaza da jinsi ɗaya ne yanzu misali akwai sha'ir akwai sult akwai alƙamu duk jinsi ɗaya ne ko amma an ka lura nau'in su ya saba to in aka zo za a yi canji to tafadulan mu ni an hana yin tafaduli in dai za ku yi canjin jinsi misali kana da sha'ir yana da alkama za ku canza to dole sai daidai da daidai an hana fifiko in kaga kai naka ya bi sai dai ka je ka sai da naka da farin kuɗi ka zo ka sayi mai arhan da ainihin kuɗinka amma je jinsi da jinsin shi ne dole sai daidai da daidai amma wajen hana tafabuli din akwai sharaɗi ya ce haisu yayin da iktiyatun karɓan kutantuwa zai iya zama kutu zai iya zama abincin rayuwa wadikarun da kuma karɓan ajiya ya ji tami ya taru a jiki ka gane abin ya zamo zai iya zama kutu ma'ana za a iya ci a rayu yanzu misali zai yi mutum ya ci gero ya shekara yana ci ya rayu ko masara ko dawa ko shinkafa ai dukkan su kutu ne ko amma yanzu mutum zai iya shan mangoro ya rayu a ce mangoro ne satin nan karkaci ko mai sai mangoro ai ko zai rayu zai sha wahala kaga wannan ba kutu eh zai to ka gani kaga wannan ba kutu bane kuma ba zai karbi ajiya ba to irin wannan zaka iya bada jiyawa a baka kadan tunda kaga wannan iktiyar da ijikar diya koro hakanan koda ɗaya ne ya koro zai yiwu a ci a rayu amma ba zai yiwu a ajiye shi ba ai akwai irin wannan abin wanda zai iya zama abinci kullum ya zama shi ake ci a rayu amma baya karban ajiya shi ma bai shiga ribawi ba za ka iya bada jiwa a baka kaɗan haka nan a abin nan za a iya ajiye shi amma ba zai yi rayuwa da shi ba yanzu misali akwai abin da muke cewa kwaikwaye ko nawu din nan kaga ai nawu ana iya ajiye shi shekara ma amma yanzu mutum zai iya ci dimun daima ce shine abincin shi rayu kaga ba zai ba to duk irin wa'annan abubuwan za ka iya ba da yawa a baka kaɗan da irin jinsin shi amma duk abin da ya tara abu biyun nan zai yiwu ya zama abincin rayuwa kuma zai karɓi ajiya to wannan an hana tafabuli a ciki shine wal jinsu bil jinsi tafadulan muni hay suqtiyatun wad dikarun yajtabi yayin da karban ajiya da kuma ainihin gina jiki ko kuma ya- ya- wadatuwa da shi wajen abinci ya taru a jikin wannan ainihin ƙwayar amma wa gairu muktatin wala muddakari duk abin da ba zai karbi kutantuwa mana ba zai zama abincin rayuwa ba wala muddakari ko ba zai yu ya zama abin ajiyewa ba in an ajiye shi ba zai karbi ajiya ba to ya juzu mu a tafadulin kalkudari ya halatta a yi tafaduli cikin shi kamar mai kalkudari kamar kayan kore irin su salak irin su kabeji irin su ainihin mangoro irin su lemo ai kaga duk wayannan ba abinci bane kawai kayan marmari ne to wayannan duka zaka iya ainihin bada da yawa a baka kaɗan Na'am.
yanzu misali mutum ne ya ji ya ɗauko mangoron shi irin ma- mallan ake cewa ko me ya ɗauko mallan ɗin shi guda uku manya manya masu kyau kai kuma kana da kwalin mangoro irin wannan mangoron da muke sha na talakawa za ka iya bada kwalin nan guda ka karɓi wannan guda uku saboda me saboda ba abinci bane kuma ba zai karɓi ajiya ba na'am
wa fiktilabil jinsi to a can fa mun ce wal jinsu bil jinsi ku kula to wa fiktilabil jinsi inda aka samu sabanin jinsi aka ce shi ainihin abin da zaka bashi ba irin jinsin abin da zai baka kenan ba kamar shi nashi gero ne naka shinkafa ne kaga jinsin su ya saba bil itlaq wannan mutlakan sake ba kayyadewa jaza ya halatta a yi fifiko ma'al injazi amma tare da gaggautawa tunda abinci da abinci ne dole sai hannu da hannu amma ya halatta a yi tafaduli bittifaqi da ittifaqin malamai ko ribawi ne ko ba ribawi bane ko zai karbi ajiya ko ba zai karbi ajiya ba kawai in dai jinsin ya saba zai yi ka bada jiwa baka kadan yanzu misali kana da shinkafa kwano uku yana da buhun gero zaka iya ba shi shinkafa kwano uku ka karbi buhun gero saboda me saboda jinsin su ya saba in dai jinsi ya saba to kawai sai dai gaggautawa dole gana ka gano amma yawa din ba matsala bane tunda jinsin su ba ɗaya ba na'am
wa bai'un ma'lumin bima qad juhila min jinsihi tazabunun lan yuqbala yace wa bai'u ma'lumin Na'am.
siyar da abin da an san yawan shi na'am bima qad juhila da abin da aka jahilci yawan shi kai na kan gashi nan buhu ne mai kwano 40 shi kuma nashin gashi nan a tare ba a auna an gani ba kuma min jinsi daga irin jinsi ɗaya na kama gero na shi gero ko na ka masara na shi masara kaga jinsi ɗaya ne ɗaya an san yawan shi ɗaya ba a sani ba wannan yace ta zabunin wannan cici juna ne lan yi kubala ba za a karbi wannan canjin ba shari'a ba ta yadda ba sai dai a nan ma malamai suka ce idan abincin ba ribawi ba ne ma'ana zai yi ka bada da yawa a baka kaɗan kuma an tabbatar da ɗayan ya fi ɗayan yawa to wannan ya halatta ta zabunin kamun ga cici juna ana cewa duka ransu da wasu kuma.